إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم آه وانا مركز أهل السنة والجماعة da ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyu yau sha Allah za mu yi darasi na motsa imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 94 ko mu ce na gomiya tara da hudu a darasinmu na ƙarshe na 93 mun fara babe na majizul muhrim an ya fa'alahu abinda ya halitta mutum koda yana cikin harami ya yi abinda aka halittawa mai harami wanda yake cikin aikin haji wannan shine karshen karatunmu hadisinmu na abdullahi bin umar na yana diba mudubi da shakawin kana bi ainihi wata rashin lahiya idan shi ya diba mudubi akan iya cikin harami to wannan shine karshen karatun yanzu kenan insha Allah za mu tashi hadisin Nabi Abdullah bin Umar kamar da yake cewa wa haddathani an Malik annafi anna Abdullah bin Umar kana yakrahu an yanzi'a al-muhrim halamatan aw quradatan an ba'id قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك wannan ƙarshen hadisin mu wannan ya dace ganin motsa muke ga masu kallon mu kai tsaye ya dace karatun na motsa da muke ranar laraba kuma ya dace shi ne ranar da ake sa darasin na masu mutaba abin darasin a afirka tv ana sa shi dukkan laraba da dare karye goma na dare ake sa karatun wannan da muke na motsa malik dukkan laraba a karye goma na dare suke tashi dukkan laraba da dare karye goma na dare suke samu tsakaima malik a afirka tv kuma suna maimaita shi a ranar alhamis gobe ina ga sha biyu ne zuwa ɗaya ko ɗaya ne zuwa biyu shi da rana bayan sha biyu suna maimaita shi kuma a kenan yau darasinmu na 94 magana da muka fara ta ibn umar rashin hadisin ko karatun an kawo ya diba mudubi dalilin rashin lahiya a idan shi me kawo wannan magana ganin wai mutum yakan yi wajen diba mudubi ya ga wani abu mara kyau ko gashin shi ya lalace kaza ya dan gyara tana ga wanda yake cikin hirami ba shi ba kwandiya kenan diwa da ya ba don kwalliya ba ce ba don bai lahiya ne a cikin gidan shi na mai yake so kawo kenan suna kin diba mudubi ɗan ana cikin harami don ka ga wani abu ka cire don mai harami ana son cikin hali na wanda dai an san an sha tahiya an sha wahala shi ne dalilin da imam malik kawo ruwaya shi sa ƙarshe imam malik za mu ga ruwaya da ya ta gaba wannan dai shi ne magana ta ibn umar ya diba mudubi alaƙasar alaƙul halin diba mudubi bai zama illa bai cikin muharama abin da aka haramtawa wanda ke cikin aikin haji shi yasa ya kawo magana a baban abin da aka halittawa mai aikin haji mai hukumin arabi idan ka ɗauka laihi ne dan an diba ko da ba rashin lahiya wa haddathani an malik an nafi anna abdullah bin umar kana yakrahu an yanzi al-muhr muharramatan aw quradatan an ba'id abdullah bin umar kamar da malik ke cewa daga nafi abdullahi ibn umar kan ya karabu an yanzu al-muhur muhallamatan al-qurada me ibn umar yana ki kenan bai so ba haramta bai abin da yi bai iyakin haka iyakin wanda yake cikin aikin haji harami ya hudda halamatan al-qurada halama qurada sunan kwari ne irin zace ta kaska kaska ire-iren masu shiga jikin dabba iya kin hudda ta daga jikin raƙumin shi bai san haka me ya kawo haka wai gujewa kashe wannan ƙwari da idan ka wajen ciro shi ya kamata shi kashe shi ma kuma ciro shi alama hanya ce ta kashe shi shi za ke nan kinkin a hudda wannan ƙwari na jikin dabba nan magana an kawo magana raƙumi irin na raƙumi suna ƙwaruka ne wanda suke bin raƙumi bai san haka باون رواية ابن عمر سيقال مالك إمام مالك سيكتا وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك cikin abin da na ji na masa'alar kashe kwari ko hudda kwari daga cikin dabba za mu ce na ƙin a hudda sun a bar su a cikin dabbar wannan ra'ayin martin na yi san shi cikin ake na yi maganganu masu cewa ba laihi da laihi shi imam malik rahimahullah fikin shi kenan shi ya yi goyon baya cewa ka hujja nan za mu ga mai ɗan kara ibn umar iya ƙi shi malik ya ba da goyon baya kan ruwa ibn umar mai umar ya ce kan wani masala mai ra'ayin umar mun karanta a baya umar bin khattab mun karanta ra'ayin shi mai ra'ayin shi a baya mun karanta karatun mu na karshe ne ma yana ganin cikin babu na karshe umar bin khattab shi da kanshi ma yake kama yake cirewa kuma ruwa ta inganta zuwa ga umar kaga shi abdullahi ta amma baban nashi anan kuma imam malik sai da magana ibn umar ce yayi yayi tayi yayi yayi santa kida yayi goyen bayan ta yayi kyamar a cira amma gaskiya magana wai cire wai gurin abu ne na aiki ba cewa ba iya da illa an ka cire kwari ko kashe kwari wai wani abu ne a cikin harami ko a cikin wanda aka hana ka kashe su wanda aka hana karar bayani ya gabata wannan shine da ke ki shi yasa shi ma malik duk da yake ya san haka kaga sai ka maka maganar a cikin baban shi imam malik sai baba sai baban na abin da aka halittawa ya halitta mai harama ya yi kenan duk da ya kawo ya san ka ayin ba ya ce ba in kai kayan laifi kaza gana magana ya kawo maganar duka biyu ya kawo ta umar mai cewa da kashi ma ke ibn umar cewa ya ce yakin haka malikin da ya goyi bayan magana ta ibn umar maka ka ɗauka malik ce ko malik ya ce ake kaza ko lahi ne a cikin ake haji ko ma ya mata maka haji a shi za ka maka ababan da abin da ya halitta kai amma rishin yi shi ya yi haka ne ra'ayin ma malik rahimu allah kuma duka wannan hadisi ya makaranta dai hadisi ne sahihi duk da mawqufi ne amma ya inganta wa haddathani an malik عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن مسيب عن زفر له كفى وهو مورم فقال سعيد يقطعه أبن ديك وانا رواية تا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي مريم يا تنبي سعيد بن مسيب شو غبان ما لمن تابعين ما لمي يا مي تنبيه عن زفر له كفى akan iya da harcin shi ne ya kari akan harcin da zai jiri rabi iya reto duk ai an hana aski gashi ko yanki harci a cikin harami ko to shi harcin ne wani abu ya kawo ya kari barin shi za a yi ya za a yi shi ne yama sa'id bin musayyab tambayar wannan hukuncin na harci da ya kare kuma ya kare wa muhrim yana cikin aikin hajji faƙaɗa sa'id a ƙaƙa'u wacce ya ke shi kurin wanda wanda kare cire shi kurin kenan wancan da ya cire da ya kare iyare to ba a barin shi a ce da ana cikin harami wannan ka cire shi ba da yin komi magana kenan وسئل مالك أن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الألبان التي لم تطيب وهو مورم فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا قال مالك ولا بأس أن يبط المهرم خراجه خراجه أو ويقطع دمله ويقطع عرقه إذا احتاج لذلك yanzu nan abinda yake kawo bayan fatawa ta sa'id ibn musayyab ta halitta cire warce in ya kare a cire shi halitta haka ya ce kuma wasu ilmanuka an wa maluka tambaya annan rajul shi take uzunahu mutum ne yake ciwon kunne iya ciwon kunne a ya ƙaƙuru fi uzuni min alba zai iya da yake a cikin maganin ciwon kunne akwai wani ice wanda ɗiyan shi aka yi turare a yi mai mai ƙamshi da ɗiyan iccen laban shi ne alban suna ice ne to wannan ɗiyan iccen da ake turare aka yi magani da ɗugun man da ake wannan man a sa man a kunne iya maganin ciwon kunne to shi yanzu mutum iya cikin aikin hajji sai maganin wannan wannan icen da yake da ana iya turare iya ɗan kamshi kenan da ana turare mai mai kamshi da ɗaya itacen to yanzu za a iya ɗaga mishi wannan irin wannan man a kunne duk da ba a maida shi turare ba amma an san iya ba da mai mai kamshi na turare ba tare ka nada shi ba kayan a canza ya koma turaren tun iya kamshi amma yanzu ba a aikata shi ba a matsayin turare za a iya yi don iya da kamshi ana cikin harama faƙal imam malik ya ba da amsa ta wannan tambaya duka ramce ko yanzu duka magani mai kamshi ana cikin harami a cikin kunne don magani ko magana ke aka in samu magani ka ce mai kamshi ne a yana cikin aikin haji nasa ayyar kamshi magana ke ya ce faƙal malik wannan tambaya da aka mai ta halitta haka ya ce la'ara bi zalika ba a sabban gaba laifi don an sa magani mai kamshi a matsayin ciwo na kulle zai na ido mutum ido shi da kuma mun daga daga ya ce walau da ala fifi lam ara bi zalika ba ko da a bakin shi ya sa ban na galahi balle a kunne kenan ko a ido ko a ina idan dai an sa a matsayin magani ba wani a matsayin turare ba bai da illa ta gaske bayan wannan fatawa ƙada malik wala ba su an yabutta da muhrimin kuraja babu laihi wanda yake cikin harami iya da wani kurji kuraj kurin wani kurji kurin buton buton buton kurji da ke wata waka kan kurji a hausa iya da suna akwai kurji ciwo ya zama ciwo na kuraj a ce albasara basara ciwo kurji kuyi kumbura ko wani kurji buton ya kumbura ba kurji bane ciwo haka wani kurji wani mutum wani kurji ya mutu haka kumbura shi ne kuraja ya ce babu laihi mana yana ce annabu da mana an yi cuk babu laihi ka tsaga ko ka tilla wani kurji da ya huto maka wani mutu da ya huto ba laihi ya a cikin harami ya yanka dan kankajin rubutu to babu laihi tilla kurji a cikin harami malaka ce babu laihi mai aikin haji an yabu da lamurin kurrajen wai ya tsaga ko ya tilla wani kurji da ya huto mishi ya matsa ruwan kenan wa ya faƙa wa dummalahu kun babu laihi mai maruru dummal maruru ba laihi mai maruru ya matsa shi ya matsa maruru shi ko da ya cikin harami tana maruru ya huto mata meka tana dama ka tilla ka matsi duk wannan kasan yarda ko da bane ka matsa shi ba laihi wa ya kata iraqahu in hatada da zalika babu laifi kuma har ma wata jijiya ta kama aka yanki da jini zai hutu aka yanke bukata ta kama duk wannan bai cikin abin da aka haramtawa mai aikin haji akan haka masu matsalar maciya mutum in ji ciwo a aikin har jini hutu wasu ya yanka a gwanin jahilci ne da wani ba malakiya ba ce kuma ba wani ilimi ba ne ko da rashin sanin abu ne jini bale ta wanda gangan ma ka yanka annabi ya halatta yin kawo ma ta kama ya kawo gaba daya ba shi ne gaba daya ba dai kawo ma ne ta kama ana ibada ki bane na haka wannan su ne karshen babi na abin da aka halattawa wanda mutum yana cikin harami ya yi kenan kan mutum wani abu ya kasu imam malik cikin imam malik kakka ɗauka irin waɗannan ababe kashe ƙwari ko da ƙwari na maganar daga wani abu kamshi a kunne ko a ido ko a wani wuri ko tilla kurji ko matsa maruru ko yanka ko kaho kakka ɗauka wani a batsa ake haji sai ka maka a wannan baban hindu wani abin da ya jero maka ba sa da illa ga wanda yake cikin aikin haji duk da ya ka iya inkarin kin kashe watan ko cire watan kwari amma ba dan ba yana illa a cikin harami na mai aikin haji shine karshen wannan babin namu yanzu sai sabon babi الحج عمن يحج عنه الحج عمن يحج عنه yin haji halitta haji ga wani wanda za a wa ba shi ba zai yi kenan baka ga haji ba amma wani ya maka halitta haka حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلف وجه الفضل إلى شق الآخر فقالت يا رسول الله إن فرية الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع abin da yake wannan ruwaya abdullahi bin abbas yake ba da labarin cewa kanar fadar bin abbas radifar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadar bin abbas yana kan kuturi kuturi kenan mutum yana kan dabba ɗora wani a baya kamar ka ɗauko wani a bayan inji ka haɗu inji ka ɗauko wani a baya ko belo ba su kurzukaciya a wannan na ɗaya akwai maganar ƙasƙantar da kai da rashin girman kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da asali manyan mutane ba sa iya dafa mutum a bayansu baiwa su goyi mutum a bayansu akwai izza manyan masu girman kai manya yin haka yana karantar da kai ƙasƙantar da kai rashin girman kai na rasulullah bayan ya ɗauko ni a bayan shi kuma yaro ne yaro ne matashi haka fadal kamar zaman uwa ne ga abdullahi bin abbas wanda shi ne babban ɗana abbas amma na muke ne da abul fadal abul fadal a kira abbas da shi ɗan nashi abba kan fadal wani ga abdullahi bin abbas kenan ɗan matashi ne ya yi abdullahi to iya bayan nasarar salama a cikin aikin haji ne an hoto daga daga arfa na ga usama ne da aka ɗauko aka zo daga arfa zuwa daga muzdalifa aka ɗauko fadal zuwa mina a nan ne abin yawa kana fadal shi daga mina daga muzdalifa zuwa mina da sai annabi daga can arfa hilan arfa ina ga usama ya dauko a bayan shi da aka zo muzdalifa sai dauko fadal a bayan shi to shi da al'umma anan fadal bin abbas iya baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiyo tambayoyi wanda yazo wanda yazo sai fajatu muratun min khata'am sai wata mace daga cikin kabila ta khata'am sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tastafti tana wa manzana tambaya faja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilayhi sai fadl ya kalle ta ta ta kalle shi yaro ne matashi kace mata ce wannan abun akwai tsoron fitar tana kallon shi iya kallanta manzana sallallahu alaihi wasallam فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه الفضل الى الشيء الاخر كما قال الله سي جوي فسك الشك اللي جوي كبو يمي ده فسك الشك wata ruwa da yiri da mai da yiri idan yiri an ji ma sai jiyo wannan ne abinda kamar albani ran Allah yake kawo mas'alar masu wajabta sa niqabi yace inda har sa niqabi wajibi ne kuma wannan hajjin karshe ce anan sarasan bayan ta ɗan kwanaki ne yayi Allah ya cikawa ƙarshen rayuwar shi kuma a wuri irin wannan mun tsarkin wuri amma bai ce ba ke rihu suka ki bai mata ba umarnin tarihi duk da za a ce ba sa niƙabi a yara ai sayar suna sa ɗan an kare ko sa hijabi amma nan bai mata umarnin ba ita tarihi sai shi ji huskar shi ya kare shi a ta kenan inda har akwai wajibci da anan annabi zai magana mata umarnin tarihi duk da an san an wuri ne da kwalima da ta tattauna na fitina a akwai ta kuma tashi albanin rahimahullah ba in kare riha ba yake iya magana da masu cewa wajibi ne a bar abu yadda yake a rihi shi yayi wadda ba ta rihi huska ta ba kaka ɗauke ta kamar zaman safira ta hoto al'aura a waje wanda shi ne abin da ya kawo an maganganu tsakanin su malaman hijaz da na sham samun ta sa albani da masu suke tare na almajiran shi da malaman saudiya da kewaye wajen wajibcin sadi kabi shi albanin kuma iya ga cewa ba wajibi bane amma kuma ba hanawa bai a sa amma shi ya magana ba dole bane su kuma wasu sun ce dole ne balle ma wasu iya kwarai abin ya zahi an samu rudu na raddi tsakanin su Allah ya gafarta musu gaba daya na su sun rinjaye da dan ina ga maganin wasu maganin ma masu zahi akan shi cewa masu cewa re huska ba wajibi bane ba suna kira zuwa ga sufur sufur kaman yawo da al'aura ana bayyana da al'aura ne da kan wani albani rahimahullah ya yi tan shijab mata musulma kuma yayi wani raddul mufhim na musamman raddul mufhim ita na musamman yayi akan raddi ga wani malaman kuma ne malaman da ya kawo da Saudiya littafin ma aka hada shi da shi ya daga kashi daga irin su Imarat sauran ka kalisa amma a kasuwa ta Saudiya ba dan yaman gurin kwarai masu zafi ga wanda suka mai tuhuma yana kira zuwa ga sufur bayanan da al'aura ya kama ganganin magabata kuma waɗanda saudiya take dogara su malaman suke mai raddin manyan malaman su suke dogara da tahonsu irin su na irin su amurka hanbal irin ta ta irin su almugun ne mai mai da tahonsu ya kawo su suka yi magana irin ba magana ba ce ba tashi magana ce ta jamhur kuma ga manyan manyan malaman sanannu kan haka kenan ba shi ba za a tuhuma da wannan magana sai ka malam wani malam wani shi ma kira ke zuwa sufur malam malam da aka ce na kira wani wani shi ma kira ke zuwa zuwa ga sufur kin kwarai ya yi raddi mai zahi Allah ga fita musu gaba daya shi dai wani masaloli kurin hariye shi yi amma kaka aibanta ko galla kwarai tsanantawa kan abin a doka kamar bayanar da sauran al'aura ne huska rihe ta shi yi amma ba ta matsayin sauran jiki gaskiya magana magana Allah wa Allah za mu damu gaba daya to kenan nan kaga shi dai ga abin da ya wakana Fadar bin Abbas ya kallo annabi ya juya shi almuhimmi nan meye babin da aka yi meye kawo dalilin kawo hadisin wannan tambaya ita ce kuran wannan baiwar Allah ga abin da kanta faqalat ya rasulullah tace ya manzo Allah inna faridatan la fil hajj adrakat abi shaykhan kabira farilla da Allah ya ɗora ma musulmi haji a rayuwa ta samu babana kun babana tsoho ne kwarai ya zama lattijo la ya sati wa annasu mutu ala rahila bai iya zama ya zamana akan abin hawa bai iya zuwa kenan kenan ya za a yi ta ce a hujju an zan iya mai haji ne a kan bacin shi ya ce na ya ce mata yi zaki yi sai ƙarshe ce wa zalik fi hajjatul wada wannan abin da ya wakana ya wakana ne a hajjin bankwana wanda bayan da ƴan kwanaki aka da madara kenan hukuncin ƙarshe ne na tabbatar da damar amma wani hajji wannan mace ce ko mutum ne da ma'aiki har ma a wani ba ya ma'aiki ba ya tabbata shaburma shaburman kanta ruwa ta shaburma wanda ya zo aikin hajji an zo za ta yi a tafi iya cewa da baka da hamun shaburma ta labaka lama shuburma annabi ce wa shuburma yace dan uwana ne a gida zan mahaji yace kai kai haji yace a ni ba ito kai kai ta haka kuma daga baya ka ba shi gurma shi na ana kawo shi akan wanda zai ma wani haji sai shi in ya yi haji sai in ka yi ne za ka iya ma wani amma baka taɓa zuwa baka zuwa ka zuwa kawo wani ya yi tsawon alhaji shi ne zai ma wani haji magana ke kewa magana da muka yi ya halitta amma wani niyaba akan aikin haji amma hajin sai wanda ya taɓa hajin shi zai wa wani haji wannan shi ne abinda ke cikin wannan babi da ya gabata na ya halitta amma wani kuma ga shi a nan a ƙarshen rayuwar shi bayan wannan kwana 80 ne da yan kafa da birnin da ya dame ta kawo sai ma ja a fi mun usur bi aduwin baban mas'alar wanda aka tsare ya kasa cika aikin haji bayan ya niyya amma dalilin makiya abokan hada yaki na imam malik duk imam malik ya yi haka bigar adu don akwai masala ce khilafiya tsakanin magabata abinda yake sa a ba mutum damar cewa in makiyi ne daban da sauran shi lahiya ko na daban to shi da imam malik yana kan ra'ayin sai in makiyi ne wannan hukuncin da za mu shi wanda aka hana shi yaƙi misali kenan ana wani hada kayan niyya ta aikin haji sai wani yaƙi ya tashi aka hana ka isa harami bayan kayan niyya kan wannan shine ta haddasa ne yahya an malik qal man hubisa bi aduwin فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينهر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء نعم كمت الإمام مالك يي yace man hubis duk wanda aka tsare aka hana shi isa'i da aikin haji bi adun da maki kenan yaki naka yaka hudda rashin lahiya ko uzuri daban sai nan inda makiyi ne yaki ne hana kaisa shi malin akan haka yake wannan makiyi fahala bainahu wa bainal bait ya shiga tsakaninka da Ka'aba ka kasa isa zuwa aikin haji nan ba da garin ku ba yake hana ka zuwa Makka a daga mawaki tafin da aka yi inda ake ɗaukar niyya ta aikin haji duk da ko ina ne kayi niyyar ka ɗauki labbai ga lamu hajjan ko maratan kahin ka isa bet shi na da isa ba da garin ko ba a hana ka a wata ƙasa ko na wani bet cikin isa inda bayan ka ɗauki niyya daga miƙati tsakaninka da ka'aba aka hana ka shi ake magana a nan to imam malik rahimahullah ya ce wanda aka tsare da makiya aka shiga tsakanin shi da ka'aba fa innahu yashiddu min kulli shay zai warware komai na aikin hajji daga nan wayan har hadehu ya yanka hadaya da ya zo da ita wa ya haliku rasau ya aske gashin shi kamar ya kare da haji haisu bis duk inda aka kare gargaran ta kare in ka wuri wa laysa alai qada kuma ba magana ramu wannan umara ko haji da kado eh da maka haji wannan shi da hukunci imam malik yanzu wannan hukunci da imam malik yayi zai biyo baya da dalilai wanda ya sa yi wannan magana shine kullum kullum fikin magabata ta yi sauki da dalili a hannunka kwallo ka barta juyawa da yawa saɓanin 'yan baya za su hukumci goma ishirin talatin a ɗan wuri kaɗan in ba mai kwallowa ba mai kwari ya kasa gane abin da ake yi kudin zai ya ce kudin kaza haram ne kaza halaka ne musamman da dalili kudin haramta halatta ayyuka zafin da ya cika lukata littafi ko min abu da yawa su sabon yake da kwarai yake da wahalar ganewa na amma su ɗan fi magabata ko ya ce ma kaza ne sai ka dalili wani malaman magabata hauwar faka suke duk da gabani abin ya yi ƙarfi kuma aka shigo da wasu kalmomi ma na iya magana na loga balaga wanda sai ganta abin ce ba haka ake nema tun da balaga iya ɗaukar kaza ne inda ya kaba sauran haƙuranin ma kan shi duk da magana ce na abu ba wani wajibi ba ya duka sai hikima na da yawa ta Qur'ani kai shi ya kuma tafsirin sahabbai zaka sanin abin da ke ne to dai aka kace iya sauki to zuma da kan hukuncin dai me dalilin haka yace wa haddathani an malik annahu balaghahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله حل هو وأصحابه بالحديبية فنهروا الحديا وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الحدي ثم لم يعلم ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أحدا من أسعاده ولا ممن كان معه أن يقولوا شيئا ولا يقولوا لشيء wannan ruwaya malik rahimahullah ya ke cewa labari ya annabi balaga hukunci ce san musa malik ba sahabi bane ba ba tabi'i bane ba amma kuma ya ce kullun labari ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba dan ba malamai suna da binciken madogara da hanyoyi a ce hadisin ba mu iya dogara da shi ganin akwai yankewa tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma irin hukumcin ya zo daga wata ruwaya daban daga makarama indisuwar makarama kuma ruwa da ta imam bukari ya kawo wannan magana ta masu kanshi kenan ko da nan hadisin iya da madogara daban shawahi to suke tabbatar da abin da maliki ya kawo a nan kenan ba wani matsala ko da ba sami ta tare sanar da ba abin da ke labarin da ya tabbata tabbata cikin sai bukari cewa manzala sallallahu alaihi wasallam hallahu wa ashabu bil hudaybiya manzala sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai hallahu wa ashabu da shi da sahabban shi sun warware harami kin hallakin a hudaybiya kuma nan warware suka yi a nan hudaybiya ya ce fanaharun hadaya hudaybiya mai dabar bane hudaybiya an zama ayi umara da yi wanda ya gani a mulki zai shaka ba a yi dako sabai an zo za a yi umara a hudaybiya hudaybiya iyaka ce ta tsakanin harami da hal alhil alhil mai alhil wuri da ba cikin harami ba annabi ya zo hudaybiya nan aka yi mulki ayi aka tattabe duk tattaunawa da usulul waye aka tattabe sura ya shahara sunan sunan hudaybiya a wannan hudaybiya iyaka ta harbi ana aka tsaya nan sallallahu alaihi wasallam take shiga bayan da kai da kawowa tattaunawa da kasace dogo ba kanta muke ba anan zan anan ya yanka ganin yanzu an yi sulhu ba zai shiga ba sun kiya abu na jahiliya kamar su a can da manzo Allah ya zo babu uzunin su babu labarin su ya zo ya shiga makka ya umara ba uzuni ta kamar ma kamar sun kasa duk da al'adarsu ƙureshawa ba sa haramta shiga harami a ta jahiliya su duk abinsu ko kowa ba mai haɓa ta kowa shiga harami a kuma saboda adawa ta addini jahiliya abin ya kanta suka saka suka taka wata doka ta ta cewa kurin maza da kuma bai shiga kurin ba zai shiga bana ba sai dai ba da uzunin mu kai wai sai dai ba ta kai ba amma ba da kenan ma ya san da jazari rashin kasawa sai dai ka dawo baɗi cikin sulun da aka yi ka dawo baɗi kuma hajji zan ba kwana uku ma mutum ɓargar ƙoƙari kan to kiran zama zana ya zo da dabbobi da waye za a shiga a jajen nashi umara bai tsammanin sun hana shi a rikin ba hanawa sun zan hana shi umara kun yanzu ba yake zo ba amma suka ce la to a nan sun salama ai a cikin kuji daban da sulun dai abin ya yi tsauri abin a zukatan musu habbai abin ya musu yawuni kwarai a ce an zo kuma zan salar salama shi ya ce ya gani a maholiki za mu shiga ka'aba wasu na za mu je mai aikin umara wasu da harami wasu sun yi aski wasu sai tsaye kuma koma kudu suna gabi dace a nan mun kasa ganta kuma ruwan kata a yi zo ya rasulallah ba kai ka ba mu labari za mu zo mu shiga wannan ɗakin za mu zo mai aikin umara wasu na aski wasu na sese kaza kaza kuma yanzu kuma mu ito na kaskancin mu kowa mu mi ba ci umar na ce maka bana za mu shiga ya ce a to za ka shiga umar abin ya mai ciwo ya yi ya ta sanar abubakar siddiq ya ce abubakar wai ba mu za ba mu labari ba za mu zo mu shiga kuma yanzu mu koma bayan an ya gani an labara mu shiga abubakar bai na aka yi da nan da umar nafsar kalam annabi sai abubakar ce min umar ya gaya maka banza a shiga ya ce a shi ka tsaya abin da ya gaya maka tabbas za ka shiga haka annabi ya mashi burbe da kuma kamun kirin da ya takaice a nan a nan yanzu annabi sai ya wa sahabbai bayan su ta kare dai akan abin da aka aje ba a shiga ya ce duk wanda ya zo da hadiya kowa ya kaje shi a warware harami shi kenan a koma ya bari to wani abin ne ya ba musulmi tsauri suka na bishi a warware ko suka yi shuru abin ya musu ba ta da bumaki bumi ba amma abin ya musu wani ka warware harami bayan ka ɗauka annabi abin ta dami hankali kun sabi sun tauli sun yi farawa kuma ya kuma shawaro ne sai ya shiga hemish ya ta ce matan musalama ce kina ga halin mutanenki ya ce kina ga halin mutanenki sun ki warware halimin hannun shi na kacce da aka ce ba a mata shawara shirme ne ana mata shawara akwai ruwa da aka ce aka mun shawara waye ka gama yawo abin shawara aka ce wannan ba haka bane ba annabi ummu salama shawara kenan ga abin da ke kuma tashin mutane ta ce ya rasulullah abinda za a yanzu kada ka kawo kowa magana ka huta a gabansu ka soke ta haka kurin ka tsari shi ke sai wato ya wato tashi kurin ya soke a gabansu a yi kuma ya fara riga riga yi an farka kun kowa na da ya kare lokacin guda kun shawara da kun damuwa da kurin ba wani abu shi ya wara to annabi ya kuma kakaya to annan biya ta kaci kaka nan aka soke hadaya shine ce fa naharul hadaya suka soke hadayensu suka zo ta wahala ƙuru sahun suka aske gashinsu wahalu min kulli shay suka wuri kullun halal abar an tuzu bilbil wannan abin sun yi shi kafin sun su tawafi abin makana kina an hana ta shiga ka'aba wa qabl an yasila ilayna hadi wa hadaya atakabla an yasila man sha'a an yabulu kullu hadi mahillahu hadiya wa abata kai ba kai ba ai hada kamata a yanka cikin harami ba ba jihar ba a nan inda aka tsare su a nan aka yanka hadaya shi ne cewa kabala an sila ilil hadiyo kayan hadaya ta kai wurin yanka ta da asalin hadaya harami yake yanka ta to yanzu an yanka ta a wajen harami dalilin ruwa. wannan magana haka yi wa kana manzana sallallahu da sahabbai haka yi wa kana gare su an tsare su ana ta shiga makka a nan inda suke suka warware aka soke dabba aka yi aski shi ke na aka warware kowa wannan sai ce sun malamin yi ulamu wannan abin da ya waka na ga sahabbai malaka ce ba a samu wata masaniya ba babu wanda ya san babu wani abu da aka zo aka san da cewa an na rasulun salama a mara hadin ashabi lamun kalma a ruwa na kudu shi'an ba wata masaniya da ta zo wadda ta zo cewa manzan Allah ya umarci ɗaya a cikin sahabbai ko wani dai wanda yake tare shi annabi a ce annabi ya mai umarni an ya ramu wannan umara ne ko ramu ta babu inda an sabar sai ya wala ya kudu da shi ko a ce dole sai kun dawo an sake wani abu ba hali wani abu wani abin da aka daga nan shi kenan an kare abinci nan me da yin gano ta imam malik rahimahullah akwai abin da ya shahara ana cewa a umara ta ramuwa to wannan kalma ta umara ta kada kalma ta kada ba ana nima ramuwa ta zama wajibi ba haka ibn sa cikin tarihi umara ta ramuwa da manzo Allah sallama domin wannan abin ya wakana a shekara ta shidda aka sulhu dafiya saka manzo Allah dama ya zo a shekara ta bakwai baɗi kenan ya yi umara baɗi ya dawo an ce da yawa daga sahabbai ba su dawo ba suna gida kuma wasu ka dawo a cikin inda har wajibi ne ramo ta za a yi an ramo da duk wanda zai tafiya ya dawo annabi yi umarni ba ko sai ya mutu ko bai ce ba ja sake da a nan daga nan aka warware na shi ne kunun nan hujja ta imam malik rahimahullah kan wannan mas'ala in aka tsare ka bayan kayi niyya ta ake farko aji inda aka tsare ka daga nan ka tsare hadaya za ka yanka ka yi asiri da shi kenan ya ka koma inda kake ba wani abu kamar yadda manzan sallallahu alaihi wasallam yayi aikace haka shi da sahabbai haka aka musu suka soke a wajen haramun suka yi azumi suka yi komi suka koma gida kun ba wani manzana cewa a ramota da kuma sana'ar ramuwa kuma ya tuyo wani magana ta cewa misali aka tsare kar gaba ya ka ramota abu ɗaya ne cewa ramuwa misali mutum ne bai haji sai irin wani abin ya same shi aka tsare shi wanda dalili bai samu isa ba bayaniya to wannan dama hajji tana kan shi wannan shi za a ce zai komo dan bai ba hajji ya komo ya hajji sabuwa shi da kwarfa amma da wani umara ko hajji dama kasa kaja hajji cikin da wata ce kaji aka ma haka wannan ba wani magana cewa sai ka ramu abinda waccan wanda ka aka tsare ka shine nan abinda imam malik ka sai wa haddathani an malik النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه قال حين خرج إلى مكة مؤتمرا في الفتنة إن صدرت أن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بعمرة من أجل من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفض حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزعا عنه وأحدا أبدا يكي وانا رواية تا عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر يا وانا مغانا hina kharaja mutab ila ila makkah mutamiran zai ta daga madina kenan zai ta makka a matsayin umara wannan wannan abin yawa kana fil fitina a lokacin fitina an san abin da yawa kana daina tsakanin sahabbai na magana ta tsakanin abdullahi bin zubair da abdulmalik bin marwan asalin abin ya wakana mutuwar ma'awiya kusan da ya rasu ya sa dan shaji yazid ya dashi ma ma'awiya yazid ya rasu aka to da ya rasu ma'awiya bin yazid kin shi ma ya hau dan abin da na gado da ya rasu dan ce kahin a sa marwan din amma da sama da suna cewa a shi ne babu halifa an jima ba a yi ba shi ne ‘yan maka zuwa khurasan zuwa iraq zuwa jewa yankin wannan ɓangare guda sai suka abdullahi bin zubair mubaya shi da alaƙunanin magana ce daban-daban shi da a tabbace dai an mai mubaya kan kuma ya tawaye ga halifa na sham a kusan da abin da ya wakana asalin baya na shi bin affan wannan fitina da aka samu na rabuwa masu ganin neman jinin usman an gare guda su ma'auya kuma daga sham an san sham ƙarfin sham a wancan zamani su sham san masar yanki dai mai ƙarfin abinsu ma'auya a can yake ganin dan umarni na usman na kusa ya nemi dai abin da ya wakana na neman jinin usman bin affan wanda sai da na ali shi kuma ɓangare guda amin mubaya zama halifa na hudu can ɓangaren sham sun nemi sai zana ali in su mai biyayya dole ya kamo wa'annan sun suka shi usman affan shi kuma Allah gaskiya wata zamanin bai iya kamo suna da yawan gaske masu ƙarfi ne kuma suna da yawan gaske bai iya kama su amma ka ce a tsaya ana wani magana to babu halifa wa zai wani muna kamo ne a takaice dai aka ba alimu baya wannan wa alimu baya sai ƙarfin fitina kullum akwai fitintun cikin mutane sai aka ƙara hura wutar fitina ai a rida man iya damu don shan shugabanci shi ta iya ba da iya ba da shi kada ta fitana aka ce wani abin sai ya ya ƙara ƙarfin bangaren shan suka tsaya kun su musu mu baya sai in ya kama wancan wannan da abin da aka ta yi yaƙi tsakanin bangare guda bangare guda aka ta har ma an yi mace mace Allah gafarta masa gaba daya alamuyi dai an samu wannan rabuwa tun da aka yi ali har ya bar duniya duk zaman da ya yi ali ƙarshe ma zaman a madina mai wahala a nan zama ya mai wahala a nan madina dole koma kufa inda yake da goyon bayan mafi yawan masu goyon bayan shi nan dai a nan ma'ala shi ma dai a cikin fitin nan da kaurace a can aka shi duka da fitin tana nan dai shi ma kashi shi gaba daya wannan haka ke na musulmi suka gida bangaren shan bangaren nan ana wannan ana nan ana nan Allah ya kawo Hassan bin Ali jika nan sallallahu alaihi wasallam dan annabi tun ya yaro annabi ya yi wani magana cikin sahabbai cikin jama'a ya zo ta ranar barbarin na yaro annabi ka ce wannan ɗanawa ina watar za a samu wata rabuwa ta manya-manyan ɓangaren musulmi guda biyu wannan yaron na da za a samu sulhu a hannun shi sai yaro ya wasa wannan abin da aka yi ali allah mai cikawa an sa ɗan shi hassan khalifa bayan shi kuma ana cikin yaƙi ne ɓangare biyu ɓangaren su aisha daban aisha tana cikin ɓangaren masu goyon bayan jinin usman tana goyon ɓangaren kenan ɓangaren su ma'auya ɓangaren ali daban wannan abin an yi kashe an yi abin da allah kan ta musu kuran ƙarshe dai yanzu an ci ana cikin yaƙi an gama runduna za a wata babban bukawa can bangaren shabu sun mutu bangaren nan sun bangaren su annan su ma'awiya bangaren su aisha sun mutu kurin allah ya tusa ma wannan yaro hannun tunani ci kai wannan abin ya bari a kai ba karamar na bace ba ba shugabanci bane ba ya ce shi yanzu ya niya a biya ma'awiya zai saddaka zai sarki bangaren shi a ba ma'awiya shi shugaban kowa gaba a dangana gaba ya kame da halifa guda suna kai da amur jama'a shi karin haduwa ya ce kurin wannan shawara ma wuya ɗauke ta shi ke nan aka zo aka gamu yanzu shugabanci biya koma ɗaya kurin ma'auya shi ne shugaba gaba ɗin su hassan ya marma ma'auya sai a zaka ga wannan yan shi'a da kullum nan ɓanna sun ɓanna ta baka zaske nawa za ka ga yan shi'a kullum yan wasu usiri usiri usiri su magana hassan hassan shi ne babba ko shi makan shi aka yi amma kullum su usiri usiri me suna kamar a hasan wani abin da ya fi su kamar suna gabi kyauta ba ba sai a hiri su soki sai hasan ba sai suka hiri karara amma da muna wuce a fakaice suna gabi kyauta ba tunda ya bada shugabanci kamar auya wanda suke zagi ai ba cikin wanda suke zagi sun saba kamar auya in shi'a ba su kamar auya to shi haka da kai shi ne karar shugabancin gaba daya shi ne lahin hasan a fashin su amma su a hiri su ce soki hasan a hiri amma muna wuce ne nasu a taƙaice dai wannan hasan Allah ya tafi shi wani abu ya zo a hannun shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hasan ya kawo dalilin haɗuwa kan mutum gaba ɗaya aka haɗe to yanzu tun daga nan haka ake da aka aka tafiya aka tafiya sai wannan abin daga baya da yazo jika na Muawiya da ya rasu Muawiya bin bin Yazid nan ne abu yau hakana Marwan bin Hakam ya hawo bin Marwan a zamanin shi ne abin ya ƙarfi shi abu na abdullahi bin zubair ne cewa akwai dalilai ne shi dai a taƙaice a tabbas abdullahi bin zubair ɓangaren hijaz ɓangaren fasa ɓangaren sun wa abdullahi bin zubair ɗan asma bin ta'ayi bakar jikan abubakar mai ɗan kama jikan abubakar sajid abdullahi bin zubair shi aka wa mubaya a shi kuma a nan makka yanzu kenan can sham an kuma kamar baya kenan kuma abin ya koma can baya yanzu sham daban ɓangaren daban kuma nan ɓangaren daban arab gida biyu kuma a sake rabuwa wannan a shi ne shi wancan a wancan zamani abdulmalik marwan ya sa hajjaj wani da na kasa maɓannaci da ya daɓanna da kwasan daɓannar da ya hajjaj maɓannaci ne kwasan daɓannar da ya kuma da aikin da ya ma'adi duka ya duka hajjaj ya yi ɓanna ya yi kuma aikin da ya yi ya kashe ya kashe sahabbai ya zaɓa abdullahi bin zubair hata abdullahi bin umar shi mai sababi irin sa ibn ibn jubair jiyan shi kashe su amma kuma shi ya butu hada islami ya bude garuruwa kuma ya ma qur'ani hidima har yau ana cikin ta shine saboda da aka aka aka da qur'ani kurin abin ya kurin sun ne kurin kai da ka rike kira wanda ya koya maka qur'ani ana aika kadin da kurin da kama alama ce babu da ya ba ta nun babu ya ko ya babu ba babu ya babu duka babu daga baya aka yi kuma aka yi ba fataha ba damma ba kuna kaɗe kan dai ganin aji ma sun shiga ƙur'ani an shiga cikin addini da abin zai wahala a shi abin zai ka taimakon zai ka haka yanzu da ba ga zaka ce inna laha ya amuru bil fahsha'i ba ba ba ko ina mai kaje kun sai ka iya an koyo kun ga shurara kun kai ba wani tare baki tare inna laha kana babu wada shine yazo ya zama na ganin iya da Allah bashi hafiz hada Qur'ani masalan Qur'ani ne kwata kwata wani abin da komai shi daga nan masanin ƙur'ani ne kuma karatun ƙur'ani yake shi ne zamana ya tsara aka zamana aka yi iya da wasulla har yau ga shafi ta gaba mu kuma buɗe ga ruwa ya buɗe ƙasashen wannan rashi a ƙasashen amurka da wanda tushe buɗe su ya wala ba shi ilimin yaƙi abin zai ga ƙarfi ce ya da ƙarfi ma shi zama kwallo ba shi kuma kima wani lokaci a garuruwan rasha buɗe garuruwan wasu garuruwan rasha an je wani gari aka buga aka buga aka sun garin su iya sham ya aika musu iya da mashi kai aika musu su aiko mai su kewa garin su fashi filan ci garin kewayen garin garin su aiko mishi a rubuce su mai filan iya gida aka aiko mishi suka zo daga nan ya ba su filan mishi garin kuma haka shiga aka aka buɗe garin madadin haka imamu zahabi ke cewa ya gyara amma ɓannar shi tarihi ɗin duk yaron ne ya mai kalmomi na aibanta iya ka aibanta wannan gyara bai ture ɓannar da to shi da daga cike nan muna magana ta wannan rabuwa da aka yi shi hajjaj shi aka turo maka a wannan shekara ta fitina da ya yi muna magana wani hadisi ne ko ya ce ya hau to amul fitina mutamirin fitina cikin fitina ko wani a shekara ta 73 da hijira saba'in da uku gina nan bayan kuma duniya da wani shekara sattin an jima abin dole sun wuce da jimawa shekara ta saba'in da uku abin yau kana to a nan ne kena hajjaji ya zo yaƙan maka don maka yaƙa yawa maka ruwan wuta ana zuba wannan majaujawa ka taizuwa da aka sun kuwa mutu an kuwa majaujawa aka rusa wuta ana jiwa ana jiwawa da ya ƙona ka'aba ya ƙona garin ya ƙona da ƙahi cikin gurin ya kama abdullahi zubairu khalifan ya kama shi ya kashe a cikin mutane ya kashe shi ya tsaye kuma ya tsere shi ya je ke ma'uwar shi wani zuwa banza sama a cikin kuma ya hana taɓa shi kuma ya hana ka taɓa shi kama ka gama yau gagawa a ratai amma hana taɓa shi kayi allah ke a yi fitina da yawan musulunci allah gafarta musu kwanan to yanzu wannan abin da ya wakana ya wakana ne abdullahi bin umar ya hoto fil fitina a cikin wannan fitina muka ba labari kenan hajjaji ya kawo hari makka kuma abdullahi bin umar ya hana ma ya hana ma shi haji duk shi wannan ganin haji ma an ga an haji za ta maka wa abdullahi bin umar ne suka hana a wannan shekara ta fitina ce abdullahi bin umar ya niyya kun sai shi wuta sai kun sai ta ake haji shine lokacin da ya hoto akwai shi ubaidullah akwai salim su ce baba gaskiya bai kamata baka ta ake haji a wannan fitinar da ake ciki sai ce in su dittu an rabai in har aka kare ni daga shiga ka'aba sana'ana kama sana'ana ma'azur salama za mu yadda muka yi tare da annabi salama magana ba ya huta ba mun huta aka hana mu muka haka farware mu haka zamu kun shi maka zake nan fa halla bi umratin sai yanzu kai tsaye daga nan sai niyya umra ka zama kamar ta musu go sai niyyar umara daga nan miƙaci ya ce min ajiyar annabi sallama halal umar ta amur da biya domin annabi sallama shi ma a shekaru da biya umara hawa da niyya da farko shi abin umara da farko daga nan heniya fa halal umar ta heniya umara a nan hudu a nan zamu ji sulhu da ya fa wajen niyya min ajiyar annabi rasulullahi sallama halal umar da manzo sallama yayi niyya da umara amur da biya a shekaru da biya manzo Allah ya da umara ce wuto umara ce har babu hajjuma yanzu da mazala umara ya daga can shi ma zai umara zai bayan ya niyan umara sun ina abdullahi nazar fi amarihi daga baya tsaya ya diba han halin da shiga to eh akwai fitina kuma na ne umara ka tsaye da haka bayan da ya tunani faqal sai yake ce musu ma amaruhuma illa fi daga duk ɗaya ne da hajji umara duk abu guda ne su martafat ila ashabi sai juya wajen abokan tahiya yace kai lalle na ne umara yace ai ma amaru ma la wahid duk dai ne hajji umara idan na ne hajji umara hajji ma ba zan su kun yace ai inni ra'ajtu hajj ma al umara na maida na sa hajji tare umara zike zai kira ni zike zai kira ni na gama hajjin tare umara zike ne bi umara kuma ka hajji gama su munafaz kuma ya kama hanya ya kada ya kama hanya hatta ja al bait ya zo ka'aba kan ya samu shiga faɗafa ɗafan wahidan ya yi tsawafi guda wara zalika mujizi an an nan mas'ala ce ta tsawafi na mai ifiradi da mai kirani da mai tamattu'i mas'ala nan mai ana mai zai zo magana kamar a can gaban sha Allah kenan wanda ya zo da kirani in ya zo ya tsawafi sa'ayi ya tsawafin shi ya sa'i safar marwa ya isa mai tsawafin shi na haji da umara na bayan arfa ba ya sa'ai ba sa'ai guda sun shi shi ce ya ga wannan tawafi guda mujizi anu ya isan mushi ba sai ya sa'ai bi ba wanda ke kirani ko wannan ifradi in ya zo maka wanda wadda in yi wannan sa'ai na harko ya tawafi ya sa'ai shi kenan an dawo daga arfa ba sai ya sa'ai ba magana ce kenan kenan ibn umar ya ga wannan tawafi guda na harko da mujizi an anu ya isan mushi ya ɗauke mai sa'ayin hajji da umara Allah kai mulana ta sai mu dasa akan magana Imam Malik rahimahullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته